من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شابير وطن جمال الآخرة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai tarin albarka masjid Umar bin Khattab a ci gaba da karatu a littafin At-Tajrid as-Sarih li Hadith al-Jami' sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad Az-Zabidi ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta an aihi malamin hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rama Allah ya sanya mana albarka cikin abin da za mu karanta ya rabar alami har yanzu muna a cikin kitab wanda yake kitabu wanda yake na shahadat wanda mali ya kulla wannan kitab don karantar da mu abin da ya shahi shahada a musulunci ma'ana shaidawa wancan sati mun karasa dogon hadisi hadisin da aka san shi da hadithul ifk wanda yake magana akan hadithatul ifk babban lamari da ya faru ne rafa da aka yi ma mace daga mata mafiya tsarki ita ce ɗaya daga cikin iyayen muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangi subhanahu wata'ala da kanshi ya nuna cewa lalle ba ɗaya ba suke da ragowar mata amma haka hadisa ɗin ta zamanto ta faru a gare ta maki salasalam ya shiga hali na kumci da damuwa wanda wannan yana nuna mana babu yadda za a samu wani a duniya ya kauce ma shiga jarrabawa a cikin iyali ne ko kuma a cikin dukiya kamar yadda Allah subhanahu wataala iya alƙawarin jarraba bayan shi yau za mu tashi hadisi na 1189 wanda yana ƙarƙashin tarjama da mawala ya kira ta babun idza zakka rajulun rajulan kafa wannan babu zai bayyana mana cewa in har wani mutum ya tsarkake wani mutum ɗaya sai ya tsarkake wani to wannan taskiya ta mutum ɗaya ta isa ma'ana babu na taskiya ba buƙatar ba kamar shaida ba yanzu matsalar mutum ne zai ilhaƙi ga wata jami'a sai aka ce akwai buƙatar ya kawo taskiya ta wani malami wanda yake fiƙa amintacce to kaga nan guran kawai shaida mutum ɗaya ke buƙata wannan malamin ya rubuta mai taskiya an ƙari kenan shi jalamin taskiya ma'ana ka tsarkake mutum za mu yi mu'amala da mutum wannan yaya ya kace a babu matsala amintacce ne to kawai wannan ya isa ba ya ƙaro shaida ta متن نبيبا أنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه لا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه daga abubakara wannan sahabi da ake malkunya da abubakara sunan shi nufa ibn al-harif as-saqafi dan kabila ne na banu sa'if Allah kare ra gare shi yace atana rajulun rajulan wani mutun ya yabi wani mutun anan gura an zo da shi a matsayin mubahami amma nan ba cutarwa tunda an ce a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a yi boye sunan mutum amma sai alakanta shi da ya abukanci manzalar salam to wannan kawai ta isa babu wani taskiya sama da wannan kama amma zaman kawo shi adali da doriya ma sai a ce an rajulun sahiban nabi sassa ba bukata yan gaya ma wani ne wasu ka ce shine almusanna min jalbin adra wasu kuma suka ce kenan abdullahi ne zul nishadai kenan an yi maganganu akan wane ne mutum asana rajulun ala rajulin inda nabi salasalam wasu ka ce kenan wanda yake almusuni shine kenan mihijar almusuna alaihi abdullahi kuma zul jinadain suka ce shine wanda aka yi yaba a gare shi kenan wanda ya yaba mihijar bin adra shine ya yabi kenan abdullahi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajen bin diddigi da kuma binciken almubahamatu asna rajulan rajulan inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqal wayhak awailan qatata unqa sahibik kai canka ka datsi kayanka wuyan abokinka ma'ana kinaya ne zuwa ga hallakar da mutum kenan ka tabar da shi ka hallakar da shi manzara sassan kala mirara ya faɗi sodiya sun makala ya mace ce man kana minkum madihan akhahu la mahala wanda ba makawa sai ya yabi dan uwan shi fale kul yace ahsibuhu fula ahsibu fulanan wallahi ahsibu ina tsammanin fulanan wani ina zatan wani wallahi ahsibu Allah ya isar mishi wala uzaki ala Allah adam bani tsarkakewa wani a yanke ahsibu ina tsammanin kaza wa kaza wane kaza kaza in kana ya'lamu zalika minhu in har ya san wannan ina tsammanin wane mai tsoron Allah ne ina tsammanin wane mai gaskiya ne ina tsammanin wane mutumin kirki ne nagartaccen bawa ne wallahu wasibu amma Allah subhanahu wataala ya isar mishi Allah shine masanin abin da yake boye nashi saboda Allah shine yake tsinkaye abu abin da yake ɓoye kaga wannan ya nuna mana halaccin takaita wajen taskiya akan mutum ɗaya sai dai mazhabi na shafi'iyya da kuma malikawa wanda shine magana ta muhammadu bin hassan su sun sa sharɗin dole taskiya masu mutum biyu in tsarkake ma a cewa na mutumin kirki ne kowa na ai mu'amala da shi to su labudda sai mutum biyu amma kaga wannan hadisin hujja ne saboda manzo sallallahu sai ce kenan in har ya zamanto babu makawa man kana minkum maliyan khala mahala wanda ba makawa sai ya dan uwan shi fale kul asibu fulana wallahu hasibu ubangiji subhanahu wataala ya hana mu tsarkake kawunan Allah ya ce fala tuzakku anfusakum hu alam biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan babu wanda yake dan adam sanin kanshi sai aka ce kai din kar ka tsarkake kanka to ina ga kuma wani wanda shi bai san ba menene hakikanin ka kai ka san menene haƙiƙaninka shirtan da zai bai ka bai san ba menene haƙiƙaninka to kuma inda za ka yabi mutum yaban ya bayi kuma ka tunzura shi ya samu ɗagawa ko ji da kai ko kaza kaga kenan ka cutar da shi shi yasa sai ce ka ta ulqa sahiba kaga dukan ku kun yi laifi ka dadda mai kuma ka sa shi shi ma ji da kai ka zama sababin yin saban shi saboda wanda ya datse wuyan mutum ya saba ma Allah to kuma a kinayar da aka yi kaga kenan me ka hallakar da shi ka tabar da shi wannan kaga yana da haɗari musamman irin yaushe yasa zaka ga malamai na Allah suna nesa da irin wannan wani Sheikh Abdulaziz bin Baz ya zo gabatar da muhadara sai mai gabatarwa ya wadi matsayi kaza kaza kaza kaza a lokacin Sheikh ran shi bace ya kobe shi akan wannan wasu matasa sun je wajen Sheikh Nasiruddin Albani suka ce malam mun je garin gurin wani mun je gurin wani mun halarci wani duk malaman da muka je sai mu tarar ba su kai ba irin yadda muke jin labaransu amma da muka tarar da ku sai muka tarar da sama ma da abin da ake gaya mana shag nasir sai fashe da kuka ya ce ni wa ban zaman to ba face karamin ɗalibi ne ka to kaga yawanci a yi mutu da'awa za ka gama abuta tawali'u ne da kuma ƙasƙantar da kai haka kuma ake son mutum ya zama duk abin da zai bayu yaban da zai bayu ka hallakar da dan uwanka wannan kuskure ne balle shi mutum ya dinga so akwai inda ma zaka ga wani aka yi ma zai ce a ka rage ma inda za a dinga lissafa yayi kaza yayi kaza zai ce kamance ai na yi kaza kaga wani malami ya ce an zo ana gabatar da wani ana cewa ya kamar su wani matsayin wani wani a wajen ilimin kaza kamar wani da yayi da ya ce wani ai bai san ba ma ilimin hadisi eh kai wani da kake faɗi bai ma san komai ba ma saboda haka shi yana gama ya ma kasantar da shi akan to lalle wannan mu kiyaye duk abin da zai ja mana dagawa da ruhu hatta da ma zaka ga wani lokaci shi dan sai sama mutane dagawa yanzu mutum yana da mataki na ya doktora wani rubuta ka yin baka sa dalil din nan ba zai dauka ma kamar hasara ce ina kabar dalil din ka sa an ka gani to ka gani to kaga ai kuskure ne wannan duka duk abin da zai bayi ga nan dole mu yi nesa da shi ba laifi ba ne banda ana son tarifi aka ce kaza mataki ne to amma kaga mutum ya nuna ɓacin rai ko kuma ya nuna abin da wannan kuskure ne sai zamanto abin ya kai mu zuwa ga kuma mataki wanda yake wasu ma za su dinga yi kuma ba don Allah ba don saboda su ƙetara irin wannan matsayin lalle mu nesa da wannan kuma min babu aula mu ɗaliban ilimi mu ne fi kamata a ce muna nesa da duk wani abu wanda zai bayi zuwa ga ɗagawa da ji da kai irin wanda yawanci jahilai suke yi an ibn umar radiyallahu anhuma babu bulugu subyan wa shahadatihim wannan babu zai bayyana mana menene haddi na balagar yara da kuma hukuncin karfar shaida ta yara an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma daga abdullah ibn umar Allah ƙara yarda a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yawm uhudin annabi sallallahu alaihi wasallam aradahu an bujuro mai da shi ranar yakin udu wa hobin arba ashar sana yana da shekara goma sha hudu falami jizini ya ce falami jizini annabi sallallahu alaihi wasallam bai halitta mini ba zuwa sun ma'arada ni yau khandak ya bujuro da ni kuma ranar khandak wa annabi da kamsa ashar sana fa a jazani kaga wannan hobin kamsa ashara ina da wannan shekarun amma a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam falam yujizni bi zamanto ya halitta mini ba tahiya ma'ana bai tabbatar da ni ba a cikin diwani ma'ana ba rubuta sunana ba cikin wanda sun cancanci zuwa yaƙi arwaya ta musulunci a rata ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'uhud fil qitali manzala sallallahu alaihi wasallam ya bujuro da ni amma falam ya ji zini bai halitta mun tahiya ba a wata ruwa ce fastasa garani sai ga karanta ta sun ma'ara da niyomar khandak a khandak na cika shekara goma sha biyar hallaude ya bujiro da ni aka gwada ni wa hobi da hamsa ashara sana ina da shekara goma sha biyar ana an samu istishkali a ƙauli na muhammad ibn ishaqa ya ci sau da kaga wannan yana lazumta shekarun ibn umar kenan sai ya zamanto goma sha shidda imam rubai haƙi ya ba da amsa da cewa wannan a ƙaramci kenan an shigar da ɗan ramkon kwanaki a cikin wannan sau da aka fa'aja zane sai ya halitta mini zuwa wannan yaƙi wannan ya nuna kenan shekaru waɗanda suke na balaga duk da irinsu imam malik allah jikin shi da rama suna ga mujarradin kaiwa waɗannan shekarun ko bayyanar gashi na hamata ko na makamanci haka ba za a wadatu ba har an yi kaiwa matsa ga mawalki za ka iya samun yaro wanda yake ƙarami wanda haddin shi bai kai ba ka ga yana da iri-irin waɗannan sifofi ɗin to akan kaiwa matsa wajen tabbatarwa cewa wannan ya kai haddi na shari'a ko bai kai ba wannan hadisi yana nuna mana rashin halaccin fitar yara fagen daga ma'ana sa yara al'amurra na yaƙi kamar yadda za ka gaji yawa wanda suke ‘yan ta'adda da abin nan suna amfani da wannan sai ga ƙananan yaran da shekarunsu suke sun kawo ba sai a sa su kaga wannan hadisi ga shi aka zo da ibn umar a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga karamta shi ma'ana ba zai iya ba wannan ya nuna tausasawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sauƙi na addinin musulunci sannan kuma da karfashe da shi lokacin da ya ba da labarin shekarun shi gaganan gurin sai aka gamsu da magana da ya faɗi baban za ta tsara ƙwamin filimin in mutane suka yi rigai-rigai suka yi sauri a kan rantsuwa mutane ne suka yi daidaito wajen kawowa dalilai aka cewa zai rantsi sai kowa ya sauri ya ce ni zan rantsi ko ne ce ni zan rantsi kaga yanzu can wajen dalilai sun yi kankanka abin yana hannun kowa ya ce nashi ne sai aka ce to rantsuwa kuma karam sai kowa ce ni zan rantsi ni zan rantsi to yanzu nan gurin ya za a yi kenan akara abin sai ya kura tsakaninsu tunda ba a ce ba kai tunda wanda ya rantsi shi zai cancanci abin kowa ya ce to zan yi rantsuwa to yanzu sai a yi ƙura wanda ta waɗo sai ya rantsi shi kenan sai a bashi abin tunda babu hujja can ko kuma shaidun nasu sun yi daidai wa daida to he aka je mataki na mai rantsuwa kuma kai ka rantsi kai kowa ce kwarai ni ma na rantsi to kaga kenan wannan sai ayi qur'an dama tu ta amal qur'atu inda mubahani an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ala qawmin al-yamin fa asra'u fa amara an yusahama bainahum fil yamin ayyuhum yahlif daga abu hurairu Allah kare da gare shi ce manzo Allah sallam arada ala qaumi ya bujuro ma waɗansu mutane alamin rantsuwa fa asra'u sai suka yi gaugawa kowa sai saurin ciya ni ma ina rantsi ina rantsi fa amara an yi sahama bainahum sai umarnin ayi qur'a tsakanin su bil yamin ayyum yahlifu akan cewa wannan ne a cikin su zai zaman to ya yi rantsuwa a ruwaya ta abu da nasa'i wasu mutane biyu ne suka kawo ƙara wajen annabsa san kan wani abin amfani kuma kowannensu ba shaida shaida to shi ne sai aka musu ƙura wajen rantsuwa in a ce misali ga shaidu ga wasu ƙara'in kaga shi kenan za a aiki da waɗancan shaidu da aka kawo kenan wannan ya nuna duk lokacin da mutane suka yi daidaito wajen haƙi kuma suka yi ƙwabrar rantsuwa ma'ana kowa ce zai rantsi hakan yakan faruwa sai kaga kowa ce ni ma zan rantsi ni ma zan rantsi to a nan gurin sai a yi ƙura'a wanda ya rantsi shi ne zai zamanto ya cancanci wannan abin babul kaifa istahalafu yaya za a rantsar da mai rantsuwa in an zo rantsuwa an ibn umar radiyallahu anhuma annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala maki saras ya ce man kana halifan fali halif billahi aw yasmut duk wanda zai rantse ya rantse da ubangiji subhanahu wataala ko kuma ya zamanto ya ja bakin shi ya yi shiru hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim maki saras ya ce inna ma yanhaakum an talifu bi abaikum Allah ya hane ku kakku rantse da iyaye imam an-nasa'i ibn hibban sun fitar da hadisi la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala tahlifu illa billah kar ku rantsi sai da Allah subhanahu wataala kadai saboda haka auliya su mutu ko kuma yayi shiru iya daga kaba'ir zunub shirka wadda take karama rantsuwa da wani Allah man halafa bi ghairi Allah faqad asharaka wanda zai rantsi da wani ba Allah ba ya shirka shi yasa sayyidina Umar Allah kare da gare shi ya ce la an alifa billahi kaziban haɓa ile min an alifa bi ghairi lahi sadiqan in rantse da Allah rantsuwa ta fajirci yayi mun sauki akan in rantse da wani ba Allah ba akan gaskiya saboda rantsuwa da wani ba Allah ba yace karama shirka ce shirkul asghar ita kuma tahi kabira da kaba'ir zunub karama shirka ita kuma tahi kabira da kaba'ir zunub kaga al-yaminul ghamus kabira ce to amma al-halifu bi ghairi lahi ita kuma shirkul asghar ce saboda ai rantsiya da wani ba Allah ba akwai ba da kima da daukan haƙƙin Allah wanda da Allah kadai ake rantsiya sai ka ba wani wanda ba Allah ba kaga karamar shirka ce to duk da baka yi itikadin cewa matsayin shi da Allah ba amma girmamawa ka me irin wanda girmamawa ce ta sa ake ma ubangiji subhanahu wata'ala girmama ta sa ake rantsewa da Allah subhanahu wata'ala shi kare saboda haka haramun ne rantsuwa da halittun Allah kamar misali rantsuwa da annabawa rantsuwa da ka'aba rantsuwa da mala'iku rantsuwa da sahabbai duka wannan haramun ne a rantsi da wani daga cin halittun Allah subhanahu wata'ala baya halitta kenan a ya rantsuwa da halittun Allah subhanahu wata'ala wannan shine ƙarshen wannan kitab wanda yake na shahadat malai fara da bismillahir rahmanir rahim kitab fil islah bainan nas ko asluhu bainan nas asluhu bainan nas kenan a wata nuskar yana zuwa fil islahi bainan nas a wata nuska kitabu sulhi ma ja fil islahi bainan nas kenan ma ja fil islahi bainan nas baban da yazo dangane da al islahu bainan nas sasanta tsakankanin mutane asulu lughatan shine qat'un nizam yankewa jayayya a shari'a aqdu ne asulu bihi qat'un nizam wani kulli ne yarjejeniya ne da akan samun yankewa jayayya ta hanyar shi sulhu kuma anwa ne kamar yadda manzala sallam ya yi sulhu tsakanin musulmi da wanda suke mushirikai sulhu a tsakankanin shugaba da kuma 'yan tawaye akwai a sulhu tsakanin al'imamu walbuga tsakanin shugaba da 'yan tawaye ir wanda za ka go sai su ce ba a yi sulhu go su ce kaza to kaga a musulunci akwai yin sulhu tsakanin shugaba da kuma 'yan tawaye Allah subhanahu wata'ala ce in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahum fa in baghat idahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah kaga akwai sulhu tsakankanin waɗannan ma ce sarasa yayi sulhu tsakankanin shi da yahudu banu qainuqa banu nadir banu quraiza ya yi sulhu tsakanin shi da mushirkan ƙureshawa kaga akwai sulhu da hudebiya ya yi sulhu da yahudu khaibar ya yi sulhu na masanyan bursunoni kaga da anam sassa ya yi wani sulhu na masanyan bursunoni a bada wasu da aka kama ribatattu su ba mu al'umma wacce take ta musulmi kaga duka wannan abin an yi shi sannan kuma akwai sulhu tsakankanin ma'aurata sulhu tsakanin ma'aurata shi ma kaga Allah subhanahu wataala yace fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum akwai kuma sulhu tsakanin yan uwa fattaqullaha wa aslihu za fi bainakum ku inganta ma'abuciyar za ta bainakum ma'abuciyar alaƙa ta tsakanin ma'ana abinda aka samu ya ɓaci zamantakewa shi ma wannan innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum mu'mine yan uwan juna ne a inganta a gyara tsakankanin yan uwantaka ko kuma sulhu tsakankanin mai bashi da wanda yake bi bashi mutum ne yake mutum sai ka musu sulhu karka je ka hassala sai ko kuma sulhu absa ikirarin wani abu duka wannan kenan yana daga hanyoyin da ake sulhu tsakanin wancan mutanen da waɗancan akwai rashin jituwa to kar ka koma ɓangare guda ko ka ƙara ma isan su ruwa kenan abin da ya kai ƙoƙari ka gyara saboda kulliyoyin ta tsalushen ta ɗulubain su ne sadaka ka yi ƙoƙari ka sasanta ma'aurata ne an samu matsala kar ya zamanto shigar ma gaba ɗaya da ko shi ne shigar ka ta zamanto kuma haraman ma ya balle duk gaba daya an ummi kulsum bint uqba radiyallahu ta'ala anha anna sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga nan sai su ai tsakanin barira da abin ne yayi kokarin shiga tsakani laysal kadhab alladhi yuslihu bayan nas fa yanmi khairan aw yaqul khairan daga ummu kulsum bint uqba ibn abi mu'ayth yar uwa usman ibn affan amma li ummiya tace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysal kadhab ba makareci ba ne allazi mutumin da yusrihu bainan nas zai sasanta tsakankanin mutane fayyanmi khaira fayyanmi khaira kenan yanmi da takhfifi shine ya zamanto yanmi khaira yayi ziyada kaga annama nama yanmu ana cewa yanmi hadisi kaga yanmi ma'ana yarfa'u ma'ana ya ƙara min khaira wani alkhairi ma'ana da zai ƙara a fuska ta maslaha amma yunan mi shi kuma daga annamna mutu kaga annan mamu kenan alqatatu to shi kuma kaga ya kai mi gulma in ka mishi tadifi sai zama kenan kai gulma kenan da tashdidi saboda ka bayani mai khaira wanda zai ƙara alkhairi akwai inda mutum zai gaskiya kuma ya saba ma Allah gaskiya ce kuma nan yayi sabo kai ne ka tardo wani yana haɗin magana mara daɗi kan wani sai ka ɗauka sai ka kai ma wanda ake waɗin kakka ce a ni gaskiya gare ni kajin da aka yi kaga ainihin gurin eh to kaga wannan annabi manci ne kai na kalkala na kalkala ne qawmi ila qawmi ifsadi bainahum daukan zance wancan ka kai wancan nan ka bata tsakanin su kaga ainihin gaskiya ka hadi tabbas ya zage shi ya ci mutuncin shi amma wannan gaskiya nan ya kamata kai gaskiya kaga nan ƙarya ita ce tahi sai ka ce wani ya ambata alkhairi a tare da kai suna rashin jituwa ka zo ya sai ci ai kaza kaza kaza ya ɓace shi to wai abin da ake so in ka je in ka ji ya ce kai aiwa na kaza ka ce ka aikwaran nan a gabana ya ambace ka da alkhairi kaga ai ƙarya ce kai to wannan ƙarya a nan gurin ita ce ake so kakkai gaskiya a nan in kai gaskiya a nan matsala ne kaga ƙaryar ma kaga akwai da dole ka yi ta mutum ne wasu maƙiya sun biyo shi za su kashe shi don zalunci kana ganin ga gidan ya shiga gidanka to nan gaskiya kamata kai ka ce gaskiya yana ciki kuma a kashe shi ai dole ƙarya za ka yi a nan gurin ka ce a bai nan kaga anan kai gaskiya kuma gaskiya ce laifi a nan Allah kare ana tsami ya rasu da ya laisar ka za wa alladai su da bayan nas bayan mai khaira au ya kula khaira ko kuma ya ƙara alheri ko kuma ya faɗi alheri wasu ka ce a wannan ba ƙarya ba sunan shi kamar yin tauriya ne ai ya taba yaban alkhairi din akan shi ko kuma misali miji da zai ma mace shi ma suka ce shi ma ya tauriya kamar ya ce in na samu kuɗi zan miki kaza ai kaga ya faɗi ga abin da yake nihi akan wannan in na samu kaga ya togace ce in na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin nan ke cewa lam asma'u yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas annahu kadhibun illa fi thalath الهرب والإصلاح بين الناس واريس رجل مرأته والمرأة زوجها وسكتت wannan ƙarin kenan wanda zai zamanto yayi ababe ne na tauri a misali ya taba hudin abu na alkhairi ko ka dauko alkhairin da ka taba ji sai ka ce ai kuma kaza kama annabi Ibrahim alayhis salam kaga nan gurin da yace ki ce ke yar uwa ta ce kaga ukuwa kenan diniya saboda ita ce mace wadda take musulma a wannan lokacin to kaga kenan yar uwa take a gari saboda ba ta da wani dan uwa wanda yake musulmi ukuwa diniya wanda kuma ukuwa diniya ita ce gaba aw ya kula khaira babu qaulin imami li ashabi izhabu bina nuslim wannan babu zai bayyana mana hukuncin shugaba da zai ce ma jama'a izhabu bina nuslim mu je tare mu je mu sulhu ma'ana an samu saɓani tsakanin waccan jama'a da waccan wancan mutumin da ɗan uwan shi sai ka kira jama'a ka ce mu je mu ma wani da wani sulhu ka leƙa wannan hali la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha mardatillah fa sawfa yuti ajran to wannan abun wayo shine ya wahala a tashi aje ayi sulhu tsakanin wani da wani wani lokacin ma sai ka samu masallaci daya sau daya ma wannan daya ma wannan bai shiri da wancan ka gani kuma wani ba zai tunanin bai ce ya kamata a sasanta wannan mutane wani ya kaga shaƙiƙi uwa ɗaya ba ɗaya amma sai a gaza sasanci wani sai kaga amini da amini kawai sun ɓata shi kenan kawai ɗalis alaƙa ta ɓaci to kaga ai muna da karamcin daura gaskiya wajen sasanta tsakankanin al'umma dole sai mun jajirce a wannan janibi ne ibada ce mai ɗumbin lada bai kamata ba mu yi sakenta to kaga sai aka bar annamimai suke amfani da damus suke ƙarawa isan su ruwa in sun gane wane da wane ba su shiri kawai sai tashi sai je majalisar wancan sai kulla kaza wasu har malamai suke gama sai je samu wancan malamai ce ai wane ya ce baka san kwami ba wani ya ce ai kawo kai kaza ai wani ranar da aka ce tambayar nan ce ai shahilai ne wannan ai mu ma wanda ya faɗi wannan ai shahili ne ka gani to kaga wannan shi kuma dan adam dole kaga wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana zabuna dole ba kowa bane zai ji ka faɗi bata shi kuma ya shi dadi dole ka amfani da salo wanda yake na abin shi yasa kake ga ana samun rashin jituwa wani sai kullaci wani saboda kawai yana ga koya mushi wani raddi wanda na rusa shi ko ya ce kaza to kaga duka irin wannan dole sai mun dinga kula da maganganun bakinmu anna ala quba iqtatalu hatta taramu bil hijara anna ala quba iqtatalu hatta taramu bil hijara lalle mazauna quba iqtatalu sun yi fada tsakanin su ma'ana kabila ta banu amr ibn auf iqtatalu sun yi fada hatta ta ramo bil hijara har ma juna aka dinga urga dutsi kaga abu yayi zahiri mutanen wadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wa la yuhibbul mutahhirin su ne fa suka yi fada banu amr ibn auf har wanne wurga dutsi ana neman kaga ko wurga dutsi ya so kake kama dan wanka rotsi to in dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bin su haka ya faru kaga wannan bai cire su ba daga mu'minai dole sai mun kalli sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba masumai bane ja ana samun sabani a tsakaninsu gashi na an yi jefaffe ne da dutse wannan bai hudda su ba daga matsayinsa da suke manzara sassan za ka iya samun matan shi a ce ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahar annabi sassa ma matan shi ila'i wata guda kaga wannan bai hudda su ba daga matsayinsu da wancan wannan inda ya zama to gare su sahabbai junan so juna sukan samun sabani a yi tashi hankali a yi fada a samu rashin jituwa a sasan duk wannan bai hudda su ba daga matsayinsu na sahabban manzara sassara matsayinsu na waɗanda suke mummine shi yasa samun sabani wai mutum da matashi ba nuna an zo ƙarshe lesar khilafu hiyar ni hatu baina kamar khilafin ka na darbin sabi ba sabani yake nuna an zo ƙarshe an ƙare an watsi kawai wani lokacin ma sabani ya zama warware da baibai akwai da na sai ci aini da shi hal abada tun da aka nan kazanni da shi ai an ɗaya ake ba a biyu kaga wannan ai kuskure ne ake yin dubu ma dan adam ne fa zai yi ayi hallau a ƙara dawo hallau ayi a ƙara dawowa insaniya ce ɗabi'a ce ne ta ɗan adam yana da haushi yana da sarrai yana da kaza duka da koyar ɗannan abubuwa shi yasa amini da amini an samu saɓani kawai a gyara akwai yadda kuma suka ga ana samun saɓani masu aƙida ɗaya kan wani abu wanda yake na duniya sai ce abin ma ba don Allah ba ne a'a samun wannan bai nuna ba da Allah ba sabanan su sa har takobi an zare akan ijtihadi dole sai ka kalli menene ya shaza sabana ka gani wannan duka bai nuna dan kun samu sabani da mutum shikenan an kare an yi kaza a sai mun dinga kallon kenan iri-irin wannan bayan Allah wanda suka fi mu nagarta sun samu rashin jituwa a tsakaninsu wannan bai hudda su ba daga matsayinsu na wanda suke makusanta gurin Allah iqtatalu hatta taramu bil hijara har suka rinka jiwon juna da dutse fa khabara saboda haka a lokacin fa ukhbira rasulullah sallallahu aka ba nan sassa labari bi zalika cewa ga fa abin da ya faru banu amr bin auf sun zamanto sun samu sabani daga ciki akwai irin su ibnu ka'ab irin su suhail ibn bayda kaga wanda ya zo ba manzara sassan labari kuma wannan ba kiran shi annabi manci shi ko ba kiran shi gulma wani da wani ba su shirye ka zo ka ci gaskiya da wani da wani ya kamata mu sasanta su ba su ci to kai da ka zo nan ba gulma ba kai ka ce a je a sasanta su fa wa khubira rasulullah sa aka ba annabi sassan labari bi zalika fa qal ya ce idhabu bina nuslihu bainahum mu tafi tare mu sasanta tsakaninsu so da yawa za ka ga abin da mutum ɗaya bai iya yi ya ka ga mutane da yawa ka komi ya daidai su mutane ne biyu suka samu sabani sai kuka tashi kamar mutum goma akai kwamiti ko akai wani taro na fami wai me matsalan nan za ka ga an shayo kan abin wasu allah ba su hikima da basira da iya magana in kai ɗaya ne ma sa ka za su yi ciki sai kai da ƙarshe kai ma ka zama ɗan wani ɓangaren ko kofi ne zai ga an tashi baran-baran amma aka yi da yawa in wancan ya hau sai wancan ya sabki wancan ya shiru yana saurare yana da hikima sai sai sai sabki sai ga kawai an tashi duka ana gaisa da juna to kaga irin wannan abin shine muke rasawa a cikin zamantakewa mai kaga cikin dangi cikin yan uwa cikin amine abokane ana samun baraka barakar da kuma dan karamin abu ne za a iya dinke ka kawai sai watsi wani lokacin armewa zaka dan karamin abu ne ba kawai za a biya daidaita kawai sai kaga arma ya tarwatsa ya baci shi yasa Allah subhanahu wataala yace fa ba su hakaman min ali wa hakaman min ali an yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma kaga wannan hadisin ya nuna halacci wanda yake na hutar shugaba da jama'a shi don sasanta tsakankanin al'umma lokacin da saɓani ya tsananta lokacin da saɓani ya tsananta saɓani ya tsananta an dinga samun jifan juna wannan abin ya sa ma manzala salsalam sai jinkirin zuwa sallar nisha saboda ya tafi can anguwar ta bani amr bin auf da asulhun tasu a lokacin bilal ya zo ce manzala salsalam ya zo ce musailin abakar ga shi annab sassan bena in kira sallah zaka in tada zaka yi sallah yace eh ya tada sai da nabakar ya shi can annab sarasan kuma su ya zo shi sai da nabakar na jimaki ya zo shi a lokacin mutane suka yawaita tabi ake ta tabi sai da nabakar yana sallah bai wayoyi siddiqi ne siddiqi kuma kaga gala annabta take sama da tashi ya za siddiqi yayi wayoyi kaga siddiqi ne so su ne wanda inda za a yi ko annabi kenan to siddiƙi shi ne shi wanda yake da gala ta siddiƙanta shi yasa shi siddiƙi a kabari ma ba mai tambaya ai kaga ba a ma shahidi to siddiƙi gala shi sama take da ta shahidi in ba a ma shahidi ba min babu aula siddiƙi min babu aula annabi ballantana manzo kuma kenan shahidi ba a mai tambaya to wancan kuma gala su sama take da tashi to bai waiwai dai abin ya yi waiwai sai waiwai tun da kaji abu ya yawa haika waiwai kakkaje ciya ne ake a yi ta kai ka gani ka ji da sallah ana ma ishara ka ci gaba ka gani ta yi abu matsala ne ka dan waiwai in ka waiwai ka ga wanda in ya so ka ci gaba ta shi ne wa ya gana sai annabi sa sai mai ishara ka ci gaba sai ce ina ai ma kana libin abi kuhafa annabi sallallahu bai ne da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama to a lokacin ya daga hannu ya ce alhamdulillah alhamdulillah kamar wani abin farin ciki ya same ka kana cikin sallah sai ka ce alhamdulillah sai ka ankara ko to wannan babu komi kamar abin kasa akwai abin da yana zoma mutum kamar yana zoma ba shiri to farin ciki ne sai na wanda ce alhamdulillah har ya daga hannu to irin wannan ma dan kayi shi a sallah ba matsala in dai kawai abin ya zo maka ne abin nan aka samu ci albishirin kawana ka zaƙe na ci alhamdulillah sai ka ci gaba da sallah wanda zai hamdala ai wanda ya saba ne ka gani wanda ya saba ne tunda wanda bai saba ba bai yi ba ka san duk abin da mutum ya saba shi ke fito a bakin shi wani yake gaya wani matashi ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane wallahi alim shi da ya ce haka akai wani ne yana jan sallah an ba shi ko kudin wani kare ne sai ya sa a malin malin haka da ya sa a ciki kuma sai kudin ya zundumi kasa to ya yi rukuku sai dan laliba laliba bai shi ba kuma da makirfawa yana nan sai kawo zagi ya danna ya ce shi ne agaji suka caccaɓe shi ya agaji sai suka ta kaga dole a mutum shi saboda abin kowa yana shi kowa yana shi kuma ashe linda ce ta yi ƙasa ashe tana nan shi ne suka cicciɓe shi aka hujja shi to kaga yawanci akwai yadda yan abu yawa da duk abin da ka saba ko shi ne yake zo ma mutum Allah kare mu na na na haka da mutum bai an karawa dawa lokaci ana samun irin wannan barar da bakin ko wani abu da wannan Allah kare mu Allah kare mu sau da haka annabi sallallahu ya ce islahu binan izhabu binan sulhi bainahu kuma wannan ya nuna mana kamar iya daga daura na masallaci ma inda aka samu wata matsala a yi dan gungu a masallaci a je a gyara maslaha wani an je matar shi sun samu matsala ai kaga yawanci mu yanzu ba a ma irin wannan tahiyar da ake dan sabani aka samu ya kamata makwabta da zarar wacce an ji shiru gidan arhe suka ji ta yoshi sai su dan gamu wasu latijan mata hai aje sai a maido ta kuma tun da latija ne shi ma mijin yana iya kau da kai in bangaren ita ce ta yaji ba a san mijin ba an san dama shi nema ke ma ta dawo to kaga ya ja ta taushi uwan shi kenan sai ta dawo in kuma abin da ne kai waya kai kaza hallau sai a ce a shiga dai cikin lamarin to za ka ga shi ke sa mutum ya dinga jin mutanen lalle ɗan uwan shi akwai ukuwa kenan a tsakankani to amma duk lokacin da ya zamanto ana nuna ko uhu babu ruwana to kaga wannan kuma sai zamanto an samu kenan rashin abin nan tsakani da juna Allah kare mu babun kaifa yuktabu hadha ma salaha fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan wa lam yansubuhu ila qabilati aw nasabi wannan babu zai bayyana mana wayaya ake rubuta wannan shine abin da salaha fulan ibn fulan wane da wane suka yi maslaha wannan ne su ila kabilati aw nasab ko da ma ba nasabta ka zuwa ga kabila ko kuma nasaba a ce wannan shine abin da abdu dan wani ko kuma abdu wani da shi da wana wani suka yi maslaha tsakanin ko da ba ce ba dan kabila wani ko kuma misali ma'aikaci wani an al-barra bin azib radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ma qala itamara nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhil-qa'da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara ya fita umara a watan da shekara ta shidda kaga ai tamar saboda umratul hudaybiya umra ce wadda take kenan a bar lissafa haka umratul qadiya ita ma ta shekara ta bakwai umrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki salsan umra nawa yi umra hudu hudaybiya qada tare da yake haji irani ji irana kenan umra guda hudu umara guda hudu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya tsamar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umara fi zilqada a watan zilqada kaga duka waɗannan umarori a miyayi su zilqada fa aba ahlu makkata mutanen makka sai suka ki an yad'u an yad'uhu su bar shi ya dukhulu makkata ya shiga makka kare kare ka gani ɗakin Allah wanda aka shar'anta kuma in ma bangaren gadan ne na kakan shi annabi ibrahim alaihissalam amma suka ƙi hatta ƙadahu har annabi sara sai zaman to ƙadahu ya yi hukumci ma'ana ƙadahu shi ne salahahun ya yi hukumci da su maslaha ala an ya ƙima biya salasata ayyami akan cewa ya yarda kaɗai kwanakin da zai zauna kwanuka uku ne kaɗai zai zauna aka yi maslaha a kauna kwanuka uku kaɗai falamma katabul kitaba lokacin da aka rubuta takarra katabu sai suka rubuta hadha ma qada alaihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda muhammad ya zamanto sallallahu alaihi wasallam rasulullah yayi maslaha fa qalu sai suka ce la nuqirru biha mu ba za mu tabbatar da wannan manzanci naka ba falau na'lam annaka rasulullah ma mana'nak ai inda ma mun yarda da cewa kai jakadan Allah ne ai zan ce mu hana ka bai taso ba da muka hana kan ai muna inkarin cewa kai jaka amma inda mun na da tabbacin kai jaka da Allah ne ya za mu hana ka zuwa ɗakin Allah ka gudanar da ibada ta ta umara ka leƙa ka ga tsari na addinin musulunci daular tasu ce suka ce gashi kuma annabin Allah ne ya fito zuwa umara wajen mutum dubu da wani abu kuma umara manzara sa sai ya fita amma manzara sa sanan ya hakura aka yi maslaha kan wannan kuma suka kawo suka ginda sharɗansu duka wajen sharɗa goma duka na zalunci lakin anta muhammad ibn abdullahi suka ce sai dai kai sunanka da muka sani wanda aka sama muhammad da abdullahi qala ana rasulullahi annabi sai ce ni ne jakada na Allah wa anna muhammad ibn abdullahi kuma lalle ni ne muhammad da abdullahi thumma qala li ali sai annabi sai ce sai na ali imu rasulullah shahe rasulullah dama nan sassa ya ce babu abin da za su tambaye ni wanda zai bayi su kare hurumin ɗakin Allah face sai na ba su sau da aka yi ce na yarda sai da na alishayi ƙala la wallahi la amhu la amhu ka abada ya ce har abada ba zan goge sunanka ba a nan gurin sai na alayhi radiyallahu ta'ala anhu abin da ya sa haka a yana ganin wannan ƙarina ta nuna mai kamar ba umarnin wajibi bane manzara sa sai ke bashi shi inda wajibi ne ba zai saba ma ba abin da nan sai umarce shi umarni na wajibi saboda haka irin wannan shine da nan sai ce musu su warware su ma rago sahabbai wanda shi a suke cewa sun yarda su ma abin da suke tsara ba su dan inda wajibi ne tilas da sun lokacin da aka ce su yi fasahin umara da suka dauko su maida zuwa tamattu'i kaga a lokacin ma suka yi jinkiri su ma a karan farko in ba su yi tunanin wajibi bane abin karshe da ya zama na wajibi shi kenan suka zama to sun aikata wallahi la amuka abadan na suke ja a da irin wannan na saboda haka wallahi la wallahi la amhuk abadan wallahi har abada ba zan shafe sunanka ba fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takarrai fa kataba manzo sallallahu alaihi wasallam sai rubuta hada ma qada alaihi muhammad ibn abdullah wannan shine abinda muhammad abdullah yayi maslaha tsakankanin shi da kenan sahabbai abinda ya hana sayyidina ali radiyallahu ta'ala wannan qara'in din na ganin cewa lalle umarnin ba umarni bane na wajibi to wannan shine dalilin da yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bai aikata ba wannan abu hada ma qada ali muhammad ibn la yadkhulu makkah silahu illa fil qirab ba zai shiga makka da makami ba illa fi qirab sai face cikin kobai ko kuma cikin jaka na makamai kenan alqirab ko dai kubai na takobin ko kuma a wanda ma hatta da kubaikin takobin za a tattara a sa cikin wani cikin wani jaka wala ya khuruja min ahli wala ya khuruja min ahli abi ahli kuma sannan daga mutanen makka wannan ana faɗin sharuɗa ne abubuwan da aka ginda ya ɗin guda goma daga ciki cewa dole a shahe wancan risala ta manzo Allah sallallahu a canza da abdullahi ana ibn abdullahi ce na yarda ayi wannan abin na biyu kuma in kun zo a shekarar ta gaba to makaman wukar da kuke tsere ita kawai ya zama wuka ce cikin kubekinta a cikin kuma kowanne suna cikin jakashi yana cikin kenan bakwalar da za a sa ta yadda ba wai a hili bakar a ga kaman ma tilas ne ko da ƙarfi kuka shigo ko da fawo ko kuka shigo a gade irin na ayari matahi da za ka yi tahiya da sanda ko ka yi tahiya da wata wukari don wani abu da zai tunkaro maka to wannan na biyu suka ce ya zama haka kenan wala ya khuruja min ahli abi ahadin kuma in zai huta ba zai huta da wani ɗaya ba daga mutanen makka ma'ana in ya shiga zai huta to ba a yarda ba ya huta da wani mutum ɗaya ai akwai waɗanda mustatafuna ne wanda su ne ma Allah ya ce wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tad'u fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm waɗannan mu'minan da suke boye mustad'afuna wannan wanda an hana su hijira to saboda su ne sai Allah ya kame hannun mu'minai ya kame hannun waɗancan ka a gwabza saboda su sun boye imaninsu sai a je aibu ya same su ba tare da masaniya ba a kashe su to saboda kare jinin waɗannan bayan Allah shi ya hana a ba da dama amma ba wai dan su ba su da wata alfarma amma kare hurumin waɗannan mu'minan shine yasa kale ka ga kima jini na bayan Allah mu'mini wa Allah ya khuruja min ahli abi ahli kuma ba mu yarrabe huta da wani ɗaya daga mutanen makka in arada an yattabi'a in mutumin yayi niyyar yabe shi wai in wani ya ce shi zai fita ya bi manzo Allah sallallahu alaihi da ra'ayin wani mutum ne kawo ga zalunci yanzu irin wannan su ne za su ce musulunci ya yi kasa ai a koma asali ma kaka duniyar nan dai musulunci gidan musulunci shawara to annabi adam musulunci ka gani sau da haka musulunci shi gabaci shirka asalin dan adam musulunci shirka ita ce bakuwa amma asalin tauhidi shi annabi adam da aka sauko shi da hawa musulmi ne kenan daga baya ne shi ɗaya kawo kafirci kafirci shi ne ɗaya taraji a bayan ƙasa amma musulunci gidan shi ne sannan kuma wanda ya zo da addinin musulunci ba wanda ya tuzguna ma wa ma na kamomin hum illa an yi ominu billahi kuma duk manzan da Allah ya turo manzannin Allah duk manzannin da ake turarwa in suka zo kawai aikin su kiran mutane zuwa ga tauhidi bauta ma Allah babu wani wanda zai kuma a lokacin da suke zuwa akwai masu kira zuwa ga bauta ma gumaka akwai masu kira zuwa ga kaza su ma sai su zube hajjarsu to da zarar sun zube hajjarsu lokacin kuma sai a dira a far musu da duk abin da za a iya musu kisa ne yin kaza ne duk manzannin Allah haka aka yi haka ko manzo Allah sallallahu shi ma aka yi mishi kuma haka addinin musulunci har yau mu za a yi addini ba babu ruwan mu kowa ya wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama zai kuma za a je gurin Allah subhanahu wataala amma mu sai a ce namun ba mun yi ba ko a mana tadakhuri ciki a kawo mana wani abin da ba namu bane a ce kuma dole sai mun yi wannan abin alhali ga addinin mu kaga duk abubuwan da muke shirka ta farza da nasaru suna mana katsalandan kaga mu ai addinin mu ne aqidar mu ne kuma mun kaga dama zamu ne ne yin abin da mu muka zaba addinin mu ne muka zaba zamu kayan mu wasu suna da nasu sun zabi abubuwan su wanda kuma abubuwan nasu ma abubuwa ne wanda zaka ga shine karshen tsuguna ma dan adam ka gani amma kuma su ba damu ba da duk irin nasu akwai masu addinin da zaka samu in miji ya mutu he an gama da mata ake danna cikin kabari to ina musulunci ya ce wannan akwai wanda in aka mutu za a sa gawa a kona ta kone ta zama toka ina kimar dan adam an darajanta dan adam amma ka leka musulunci ka a bar shi wari raguwa su cutu kuma babu al'umma a sa shi cikin ƙasa ba a cutu ba shi ma kuma an kai shi gwargwaron hanci shi miye babu abin da ya kai suturciya da wannan kama wannan tsarin to kaga duk irin wannan sai su yi nasu kuma mu namun wanda yake nagari sai a ce mun kuma ba mun yi namun ba ya ce Allah ya faru jamin aliya bi adin in arada an yattabi'a in ma wani ya ne ya bi shi wa Allah ya mna adam min ashabihi kuma Allah kar ya hana wani cikin sahabban shi arada an yi qima biha wanda ya niyyar ya yarda ya zauna a Makka eh kage wanda shi musulmi ne ba zai bi su manzara sallallahu ko ya shiga musulunci shi wannan san ba zai yi ba wanda kuma nashi ne sai ya yarda to shi kuma inda za a samu cikin mabiyan shi wani yarda to kuma kar a hana shi je addinin shi da iyaye da kakanni kaga dai karshen kuttu da abin nan da da da da da da nuna kasantar da al'umma da abin nan wallahi yamna adam min ashabi arada an yuqima biha falamma dakhalaha lokacin da ma'aiki ya shiga wa madal ajalu wa'adi ya zamanto ya huce atau aliyan sai zo gun sayyidina atau aliyan suka zo gun sayyidina ali faqalu suka ce kullisa suka ce kuma dole za tsagaita wuta tsakanin mu tsawon shekara goma kuma kaga ana nan wa abujan da ya zo da sarka an ɗarme shi ana ta mai azaba an sa mai mari ya waɗe tashi ya zo ya je hukan shi cikin jama'an musulmi suka ce to wannan kuma inda gaske ne daga kan shi za a fara ka gani wanda yake so kuma ya shiga cikin jama'ar mu ya shiga wanda yake so shiga naka shi ma ya shiga babu matsala ce duka kuma kwana uku za ka yanka shi duka manzana sassace din na ce faƙari suka ce kulle sahibika ga yama abokinka ukhruj anna faqad madha al-ajal lalle ya huta ya bar mana garinmu wa'adi ya huce kuma kwanakin fakharaja nabi sallallahu alaihi wasallam huta a lokacin fatabi atuhum ibnatu hamza biyar hamza ibn abdul muttalib sai tabi manzana sallallahu alaihi wasallam tana cewa ya am ya am ya am ya am kenan ibnatu hamza biyar hamza bin abdul muttalib kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi ita biyar hamza ce hamza kuma ammin manzo Allah sallallahu alaihi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama ammin ta yake ba to wanda yake nuna kamar babban mutum mai shekaru kana iya ce mushi am shine da nasara yake cewa tantan kaga nasara yace tantan to yanzu kamar wanda yake babba ko da ba uriya kira sai ka ce mai am ka gani tunda kaga nan zaba kai tsaye aminta bane ya am ya am fatanawalaha ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali sai me ka hannu ya tare ta fa akhadha bi yadiha ya kama hannunta wa qala li fatima alaiha salam sai ce ma matar shi fatima dole ki bana ta ammiki karbi diyar amminki saboda haka hamalata sai fatima ta dauke ta sama fiha aliyun wa zaidun wa ja'far to anan sai aka samu ja'in ja da kuma tantauna tsakanin sayyidina ali da kuma zaid da kuma ja'far kowanne ce ni zan rike ta leka ka ga zumunci rububi ne ake na rike mareniya ma'ahinta ya shahada ake rububin rike ta mun kuma yanzu mun zo lokacin da za a samu marayan da an rasa mai ɗauka ɗan uwan uba ya ce wai matar shi ta ce ba ta riƙe ba ‘yar uwa ta ce mijinta waye ya ce kwanaki wata yarinya wata na gantali shi ɗan uwan baban nata wanda ƙaran babanta ne ko abin nan wai matar shi ce ta ce ba ta zama ba a gida ya ce to in an riƙe ta shi sai ringa ba da komi can kenan wanda za su riƙe ta yi ringa ba su amma gidan ɗin da matar shi ta ce a nan ba a yonan ɗinta ba kenan shi ƙoƙarin shi inda mai riƙe ta sai mushi wajen mata kuma ita ma ta ce ita ma mishinta ya ce kawai dai wanda suke makusanta yare tana tangali ne to kale ka kai sau da haka فقال علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يجي أنا أحق بها ni na fi cancanta da rike ta wai ibnatu ammi diyar ammi na ce wa qala jafar jafar yace ibnatu ammi yace diyar ammi na ce wa qalatuha kuma ma yar uwan ma'ayyata asma'u bint umays sannan ita ma tahti tana karkashin aure na kenan tana karkashin aure na wa qala zaid ibnatu akhi zaid yace diyar dan uwa na ce saboda akha bainahu wa bain hamza annabta sai haɗa yin wataka tsakanin shi da hamza sai ce to ibnat akhi in ji zaidu faqada bi annabi sallallahu alaihi khalatiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci kaga sulhu kenan an zo ana zancen renan yaro wani ya ce kaza wani to ana bukata amma mutane sulhu diya kana samu ko an yi mutuwa ko an yi rabuwa arme sai a biya cakule sai a zo ana wa zai dauki yaro duk lamari ya baci in ba ta abin a fusatar da wani ma ya tahe shi yaran su shiga tankalilu ko kuma daga nan a gama shi a ce yaro ya za ya yi kaza daga nan gwada ce tun da ka yi mu shi kenan kuma shi ma an kullace shi an ja mushi to irin wannan sai a zauna a yi maslaha shi na nafsa sa sai musu sulhu wa qala yace al khalatu bi manzilati al ummi al khalatu bi manzilati al ummi ka gani al khalatu bi manzilati al ummi sai ce yar uwa uwa matsayin uwa take wajen reno wajen tausayi wajen tausasa wajen abin nan kenan irin abin da uwa za ta iya yi to yar uwa ko kanwar uwa ita ma za ta tsaye akan wannan abin wa qala li ali sai ce masa sayyidina ali kenan faqada bi annabi sallallahu alaihi khalatiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai hukunci li khalatiha wace ce khalata asma bint umais ka gani saboda ya ce wa khalatuha tahati sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam fadi kale ka ka kuma hikima in kai sulhu in kai sulhu kuma kowa sai ka duba bakin gwargwado ka gaya mai magana da za ta yi daɗi wa ƙada li ali an tsamin ni wa ana minka ya ce kai na wani nima na kare daga ni kake nima daga gada a daɗa da zuciya sai da na ali radiyallahu ta'ala wani ma'ana kai makusanci na ne ni makusancin ka ne wa ƙada li jafar ya ce ma jafar a shi baka halki wa huluki kai kuma kana kamancacce ne a siffarka tana kama da siffata sannan kuma ɗabi'unka suna kamancece ne da ɗabi'una me kai wannan daɗi manzala su sai faɗi wannan kaga ai ƙarshen kenan sau da haka nan sa sai ya ce ma jafar wa ƙalil zai an ta kuna wa maulana ya ce kai kuma ɗan uwanmu ne kuwa imaniya wa maulana kuma kai yaranmu ne saboda me kenan mu muka ‘yantar da kai wannan duk da a daɗaɗa zuciya kowa aka gaya mashi abin da zai daɗi a gare shi don kawo ne ga an ƙwace an yi kaza wance ga sai nan sun sai faɗo na tutun lokacin da kai sulhu akwai buƙatar tsayyaba daɗaɗa zukatan waɗanda ka yi ma sulhu ɗin ta yadda karwa ne ga an yi ɓangaranci ko an koma janibin wani wannan ya nuna mana yin sulhu akan yin maslaha hatta da al'amarin da ya shafi ɓangaren hadana ɓangaren hadana sannan yana nuna mana irin zumunci da kuma ukuwa imaniya wanda ba daidai ba ne ana rayuwa da mutum aboki ɗan uwa aboki na musulunci a ce ya faɗi ya mutu sai dai a ɗauki ɗiyan shi a kai gidan marayi a rubuta wani daga nan ma ya kaɗa an tayi an ƙare to irin shi ke sayan yaro ta shi ba ya sanin wani abin nan sai ga to ina aminan baban shi ina zuwa na suwa ne ina ɗan uwan kaza duka babu to kaga kenan abin ya zama to babu gaskiya cikin kenan amintaka ko kuma ɗan uwantaka amma duk lokacin da za a kula a tsaya ka abin sai kaga an tabbata wani lokaci ma har ƴan uwa na aqida za ka ga sai a kyale su daga ƙarshe kuma in mace ta rasa yadda za ta yi sai kaga cewa ta aikata abin da ta ga dama irin shi yake sa sai kaga ko ma macen ta armi wani wanda bai da aqida yaran sai kaga sun faɗa wani abin da bai dace ko kuma a bar su haka nan sai kaga sun zamanto tarbiyyarsu ta ɓaci babu sulhi fiddiya wannan babu zai mana bayan nan na misali wani kamar idan yaro a ɗan jariri yana jariri misali da ya ce kwana tare da su sai ma yi shi tara su to da ma yi shi tara su sai wata ta ɗauke shi to a tsawon kusan shekara hudu a yanzu ne tsawon shekara hudu iman bai taɓa taka ya yi gidan su inda aka ɗauki yaron ba ya ga yaron ko kuma ya kai musu wani abu ko bai taɓa tura wani ba kuma wani shi bai taɓa zuwa ba wasu kan yanzu idan suka dawo kan misali yanzu kuma sun shaku da yara idan uban ya dawo ya ce yana son ɗanshi suna iya cewa ba sa ba shi ba a sai dai bangaren maslaha in ya kalli yadda suka yi na amma ɗan shi duk abin da suka yi aidan Allah suka yi na bangaren shayarwa ko to suna da haƙƙinsu na bangaren shayarwa sai dai a bangaren inda yaro ya kai gege to kuma lokacin wajen ko da uwa ce ma kaga wajen uba su amai da shi ko da uwa ce ma to balantana kuma su duk abin da suka yi suka yi uwa ba in dai har za a iya uba yana da haƙƙi sama da uwa wajen karɓar shi in ya kai munzalin mutum to kaga aibin babu aula wanda ba uwaye bane sai dai su nemi ladan gudanar ko a yi maslaha saboda yaron ya tashi cikin su da sauran katsashin zai bayu ya zama ya samu wata damuwa ko canjin rayuwa yau to ka gani babu sulhe fiddiya wannan babu zai mana bayanin hukuncin sulhu a bangaren diya ma'ana yin sulhu janibin kenan ba ba da diya mutum ne zamanto ya yi kisa wanda yake na gangam to kaga a nan gurin za iya maslaha tsakani faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'an bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan wa da'un ilayhi bi ihsan babu sulh fi diya قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عمير ان انس حدثهم ان ربيع وهي ابنه النضر ruba yau ibnatun nazar kasarat saniyatu jariya ta karya hakorin wata yarinya wata baiwa fada ya gama tsakanin su ta dambaje ta sai hakorin ya kare fatalabul arsha sai suka nemi a ba su arashi arashi shine kenan dan kudi na diya da za a bada na laru da kai wa talabul afwa fa abau aka nemi afwa suka yi fa ta wannan bi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil qisas annabi sallallahu alaihi sai umarnin lalle a yi kisasi saboda wasinna bisinni faƙala ana su bane nakar sai ana su bane nakar radiyallahu ta'ala anhu yace a tufsar saniyatun rubayyu ya rasulullah yanzu ai haƙoran nan na gaba na rubayyu za a karya la yace a a ya rasulullah wallazi ba a saka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la tufsar saniyatuha lalle ba za a karya haƙoran rubayyu ba ya leƙa matsayin rubar yi'u da yadda take da abin da ya za a yi saboda waccan baiwa ɗin ya ce hakan ya rasulallah hakan ba zai faru ba wai misali akwai bambanci da baya faru ba haka da kwai kuma cewa ba isa ba a yi ba kore ya beki a'a ya rasulallah hakan ba zai faru ba ka gani sau da rubar ma'ana allah subhanahu wata'ala zai sanya ma wata mahuta kala ya ce ya anas kitabun lahil kisas anas alkur'ani wa littafin Allah adalci kisasi ne abinda kai a maka sakayya ne kaga qur'ani ba alaika matsayin wancan rubayu yar dangi ce mai matsayi ce ga yanda take wancan kuma baiwa ce ba kowa take ba to yake ga yanzu a yi ya zama an yi wancan kuma wancan rubayu ga matsayinta ita ce wadda ta sha bauli na manzo tana daga masu kokari masu hidima kuma na gaba-gaba wanda suna ana zuwa yaƙi su suna magani ga masu rauni faradiyar komo a fawo kawai ana nan sai mutanen suka zo suka ce mun yarda shi kenan mun yi akuwa mun yare mun yarda da karɓar diya faƙalar nabi sarasala sai ana musan sai ce ina mini ibadin layi lalle daga bayan allah mallau aka sama ala ma ila abarra da akwai wanda suke da kusanci gurin allah da za su ma allah rantsuwa su sha alwashi allah zai barantar da su ya ce minhum anas bin nadar anas shi ma na daga cikin waɗannan kaga an yabe shi a gaban shi saboda an yara da imanin shi kaga ni an yara da imanin shi wannan ba zai sa ba ya canza sai aka ce sa sai aka yi yaban kira a gaban shi wannan ya nuna irin yadda al'umma manzala sallallahu suke khairul umma da khairul qurun sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin kaga irin irinsu su kuma waɗannan baka cewa a to ai kaga wannan gashi wali ne ga kaza a shi ai samun shi a cikin al'umma manzala sassalam mu'ujiza ce ta manzala sassalam matsayin da ya samu dalilin dan ya zama daga cikin mutanen manzala sassalam al'umma manzala sassalam zada al-fazari an humaydin anas faradiya al-qawm wa qabil al-arsha mutanen suka yarda suka karbi wannan arashi babu ma halin shirul imamu bisulhi shugaba zai iya ishara ga mutane a yi maslaha kamar an kawo shari'a alkali sai ce ku je ku sasanta tsakanin ku yi sulhu tsakanin shin hakan yana yi shine abin da ya kulla kenan yana yi haka an zo miji ne da mata an ce kawai a raba armi ai kaza sai ce a ku je ku sulhunta tsakanin ku na'am an tsallake wani wani aka tsallake to wani hadisi ne shahid na'am sai ban hada na'am yace ra'aytu nabiy sallallahu alaihi minbar naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari ko wal hasan ibn ali ala ila janbihi hasan ibn ali kuma yana daura da shi wa huwa yuqbilu ala an-nas marratan wani lokacin sai fuskanci mutane ko alaihi ukhra wani lokacin kuma sai dubi wannan jika na shi wai kulma kenan ce innabni hadha sayyidun wannan dan nawa da kuke gani shi kan kai halitta kace dana sayyidun wannan shugaba ne kuma da kwarzanta yaro da mai fatan alkhairi da ya samu mustaqbali mai kyau kace insha Allah wannan alarma insha Allah wannan ai kaza ne wannan babban mutum ne wannan kaza ne amma ba ka riga anya nan ba gambara ba za ka yi anya wannan ko kaza kaga gaba da anya nan dan ko anya an ka girma anya to idan amfani shi kenan ka dinga mishi fata mai kyau annabsa sai ce ina na hibbul fa'ala Allah yana sa wa yu'jibuni al-fa'al yace al-fa'alu yana burge ni fata mai kyau ka gani wata mai kyau shi ne yake cewa wata na garguri kan cika ka dinga mai ma abin nan wannan yana da musababali mai kyau in dai tsaye da wannan halin nashi komai zai ka gani amma ko malami ba da koyo dan da fa suna da wannan matsalar sai su ta sare ma dalibai guyuwa kai wannan aba wannan yawa wannan kai qur'ani wasa ne ina zaka samu qur'ani ya ce ma qur'ani kaza ne a ina kai zama malami wasa ne ina kai zaka zama haba an ce da wannan karatun naka zaka zama malami da wannan zaka zama gaba ɗaya kaga kawai ta yaran an kawai an karya mai rabu to me zai malam ya ce wa shi ba zai zama malami malam ya ce bai samu qur'ani to ya tsaya ma yana shan wahala shi yasa zuwa ya ce kai da ma malami na ma ya ce ni ban da kan karatu kawai ya yi haƙuri inda wani yare makurin a bani su kaga dole ana son yana da kyau ko ɗaliban ka ringa musu suna wanda ka gaina yana kama shi suna a kai wannan imam musulmi a kai wannan kazan ka duba yara ka ringa a to yayi wani ka ce to ai wani gwanin karatu kaga ke wance ummu huzail sunan ke wannan hafsa binta sai ummu huzail ke wace ce ummu huzail kaza kaza ai wanda suka harrace qur'ani hannun ta wajen kaza ai muhammad ibn sirina ma in qira'a ta cije yana cewa salu hafsa kaifa taqra ku tambayi hafsa yanda take karatu haka ce shine daidai to kaga sai su zama suna da bawa da karfin gwiwa kara shajja aus ka dinga ka musu ka kai ai wani da yayi kokari ai wanda wallazi ya qara'u wa huwa wa huwa yataqata'u alayhi lahu ajran mai karanta yana bashi wahala yana da lada guda biyu kuma ai da kwai wani malami da ya kaza Qur'ani ya ba shi wahala lokacin da ai masu wahalan nan ma in suka samu to sun mahi masu sauƙi to kaga sai eh sai dinga jin eh lalle hoke ne yanzu duk wannan wahala in ya shata da zaran Qur'ani ya samu an kare ke ne yanzu ne yake shan wahala ci ai masu wahalan nan suka harrace bai zubewa to kaga wannan shi kamata amma irin sabila wannan wani ya kaga duk ya kore yaran gaba daya wani kuma duk sai eh wajen yaban a ai akwai wani lokaci yaban da in har wanda ya cancanta ne an yabe shi ba matsar kuma sannan yaban za a yi shi a huska na gaba ɗaya eh huska na gaba ɗaya akwai haƙƙin da kowa za a bashi na shi amma suka nuna da ma kaware wata guda ɗaya ko biyu wadda wata ne ya dama da dole ya gasa ya kayi takasan za inna wani ya za sayyidin lalle ɗan wannan nawa ya ce shugaba ne lalle ai kaga a lokacin yana yaro amma shugaba ne saboda me zai zama shugaba to menene fuskar da annabi sai kira shi da shugaba menene ya sa maki sai kira shi da shugaba yace la Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimina wataƙila Allah zai shiryar da shi zai sasanta da shi tsakanin al'umma guda biyu masu girma kaga anan me zamu gane ashe as-sayyidu shine mai daukar nauyi mai juriya mai haƙuri wanda zai kau da kai shi ne shugaba wanda zai haƙura kaga haka kuma ya haƙura ya sallama ma ma'au ya kalli in har na ce na tabbata shi ma tabbata wannan jama'a za a yaƙi za a zubar da shi riban mice ce na ce watan shi shidda kawai shi kenan shekara ma kira ta amur jama'a aka yi matsala kowa ji daɗi shi kenan aka yi sulhu ya sallama shi kenan ka gani hassan ibn ali ibn abi talib kenan saboda haka kenan nan gurin kaga shi ma sulhu tsakanin ci a tayin azimatai inda aka ga jama'a ne guda biyu za su yi abin nan to sai a yi sulhu a je a zo kaga lokacin an zo kasar na an dinga kokarin sulhu a ce kaza a yi kaza a yi kaza ana ta kai kawo gon lokacin da su wanda ba su san ba mu yi sulhu wani ce to mu dai jiya ma mun tare mun yi addu'a sau da haka kawai kaza to ka kaji wa kai komai da wajen shi ana zancen sulhu ya ce to mu ba wai an zo wasu sun zo daga wannan mu ma mun tare mun yi addu'a an yi abin nan wallahu musta'an to sulhu abu ne mai kyau ana yin shi tsakanin kowa kuma karkacin an zo za a yi sulhuwa wai za ka sama fajara an ce za a zo a yi sulhu ka ce allan bara a ba a wannan kuma in aka zo za a yi sulhu ka saurari masu sulhu karkace ba ma zan saurari ku ba ba a wannan kuma duk yanda aka kai ko kai kake da gaskiya an ce za a yi sulhu kawai shi kenan ka tsaya ka saurara me za a yi akwai wanda zai ce ni in dai zama ne a mana sulhu da wani fa to wannan abu har abada har mahadi ya bayyana to wannan wa'i za ka sama fajara shi ha eh dama inda jaza arsilu wasilu khair wasilu khair hal yashir al imam bis sulh ana aisha radiyallahu ta'ala anha qala sami'a nabi sallallahu alaihi wasallam khusumin bil bab annabi sallallahu alaihi sautun masu rashin jituwa kofa aliyatin aswatuhuma muryoyinsu suna daga sama kale kafa duka sahabbai ne ba sahabbai ne ba ka gani wa idza ahaduhuma yastadhi'u al akhar dayan yana neman ɗayan ya ɗan sassafta mai bashi wa yastarfiqhu fi shay'in ya ɗan tausasa mai ciwona alistirta kamar mutum yana bin ka bashi karami ya ɗan sassafta ma ya sassaƙe ma wani abu sannan ya tausasa ma ɗan jinkirta maka oho ya kula shi kuma ya ce wallahi la af'al wallahi ba zan rangwanta ba kuma ba zan rage ma ba fa kharaja alaihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ke mutafaqala yace ayyul muta'alli ala Allah ina mai ma Allah rantsuwa mai kaiwa matuka mai sha Allah alwashi la yaf'alul ma'ruf ba zai alheri ba fa qala ana ya rasulullah ce gani ya baki falahu ayi zalika habba wala duk abin da yake so na bashi duk abin da yake nema na sallama kaga mu'mine kuma shikenan eh yace duk abin da yake so na sallama mushi to kaga haka ake so kana bin mutum bashi sai ka je ka kulle shi aka ce wa na mutumin nan iyaye da shi wadda ka hudu shi a buga in ka rage shi nan aikin banza kai bai da komi kuma ɗiyan shi za su ɓaci za a yi kaza za a yi kaza kuma ita rayuwa kai ma baka san baya za a kar ka rage wayoyin kama gaba ɗaya ka ce kai ni ka wanda ya zo mini ni ba a yi kaza ba gobe za a zo kai ma kana nema shi yasa irin wannan duk abin da in dai jama'a suka zo aka sa baki to kawai a tsaya a kalla akwai alkhairi cikin saurara al'umma akwai alkhairi cikin sasanta ba a san ba me zai biyo ba akwai yadda ma da sai kaga garin kiyawa wannan sai allura ta tono garma kai ka zo ka manna ma wani ɗaure saboda jika 500 kuma kai can wani ka ya biyo ka miliyan goma ya kyale ka tuni ka cinye ta halaka malaka kama tuni amince wasu ba tuni amince shi tuni har shi ma shiga kulle wasu to ka gani irin wannan sai a ce to shi kenan cikin wannan miliyan goma ka rage 500 kare cikin mulko kaga an yi matan fatakarka inda su ruwa ka zai samu wata ko jika ɗari ya samu ai da kyau to kai da an ce a miliyan goma ka rage ɗari biyar kuma ma ka yi gaugawa tun da ma akwai kuɗi ka kawo in ba haka nan ba wallahi musa Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin da muka faɗi daidai ya karo mu da Allah ya yi mana kuskuren ya rabbal alamin Allah ma rayuwar mu albarka da ka gadi na musulunci da musulmi mana albarka cikin duk abin da ya arsa mu da shi ya rabbul alamin Allah kare imanin mu kasan mu da sauran kasashen musulmi ubangiji subhanahu wataala ya sabkar mana aminci da zaman lafiya dukkanin fitintunu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ya tsare ya rabbul alamin wanda ba su da lafiya mu ko majiyatan mu Allah ba su lafiya wanda suka riga mu uwayen mu malaman mu da yan uwa musulmi ubangiji kansu da rahama haska kamakwancin sai sa jannatul firdaus ita ce makomanmu da makomansu ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك